بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar talatin ga watan rabi'un al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da takwas ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kasad na 38 cikin jerin giyar kasusuwar karatun littafin al-istiqama wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan littafi yana karantar da mu ne tafarki madaidaici wajen fassara nasoshin alkur'ani mai girma musamman waɗanda ke magana akan ayatu sifat da kuma bayani akan abubuwan da ke da alaka da al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar ibn taymiyyah yana ta mana warwarar baki yana ta fashin baki akan maganganu da yake ciratowa daga littafin ar-risalatul kushairiyya ta abul qasim al-kushairi mun ji a darasi na baya ya ɗauko magana wadda abul qasim al-kushairi ya kawo ta daga wani malami wanda aka tambaye shi aina Allah daga cikin sufaye sai yake cewa ashabaka Allah tal'abu menene tatlubul asara ma'al ayn tatlubul ma'al ayn asara ashabaka Allah tatlubu ma'al ayn asara wato ya ba da amsa wata ke mai harshen damu shi ne ibn taymiya yake cewa wannan amsa tana ya ɗaukan ma'ana mai kyau tana ya ɗaukan ma'ana mummuna mutumin kirki mumini na iya faɗanta da ma'ana mai kyau wanda yake kuma batacce ko zindiki game da ya kira yana iya bata yana iya faɗinta da muguwar ma'ana to mun ji ma'ana ta farko wadda ke ɗaukama mai kyau wadda ke nuni zuwa ga yiwuwar a tambayi mutum irin wannan tambaya ya bada wannan ansan da kyakkyawar ma'ana kamar ishara akan cewa kai dama can baka san wannan ilimin ba ko wani abu makamancin haka sai ce wa annal ma'anan ladhi ya'anihi zindiq ma'anar kuwa da mutumin da yake zindiki wato batacce zai iya nufata da wannan zance fa an yakuna min ahli al-ittihadi al-mu'ayyan idan ya kasance shi wannan zindikin daga cikin masu bin ɗariƙa ce ta ittihadiyya wato masu cewa Allah yana shiga jikin mutane Allah da mutane suna zama abu ɗaya fa ya taki da annahu ayan Allah bi aini basrihi fi dunya irin wanda suke kudurta cewa sun ga Allah ido da ido da idan jikin jikinsu a nan duniya fa yaqulu sai ce a taddubu ma al-aini asara ya za ka tambayi ina Allah yake bayan su suna ganin shi ma a nan duniya don me za a tambaye su ina yake wannan ɗaya daga cikin munanan ma'ana da zindiki zai iya faɗan wannan kalma don ma'anar aw ya ataqida anna wujudal mu'ayyin huwa aynu wujudil haqq ko kuma ya zama yana kudurta cewa mutane waɗanda ake iya ganin su da sauran halittu su ne Allah su ne ainul haq su ne Allah kamar yadda ƴan ittihadiyya suke kudu cewa kama ta quluhu ittihadiyatu ahlul ittihadil mutlaq kamar yadda ƴan waratul wujud da waratul mawjud wanda dariqa sufaye akwai masu irin wannan aqida musamman a cikin ƴan tijjaniya suna da irin wannan muguwar aqida cewa komai da kake gani Allah ne a nan kasashen namu a shekarun baya bayan nan sun ta bayyana irin wannan muguwar aƙida ta bayyana a bakuna musamman wawaye daga cikinsu da mawaka da waɗanda suke sun riga sun dilmiya sun kai matuƙa a cikin wannan fata duk da yake zaka ga masu hankalin cikinsu da waɗanda suke ƙoƙarin a yi rufa-rufa suna ci gaba da fitowa suna cewa waɗannan fatattun waɗannan wawayen ba sa wakiltarsu amma kuma a hakikanin gaskiya maganganun da wawaye suke fada to akwai su rubutattu a cikin littafin dariƙan inda ma kamata ya yi su masu hankalin to su fito su ma dariƙan wato tazibi kenan su tace su ce kaza da kaza da kaza duk da yake yana nan a rubuce amma kuskure ne amma in karin cewa babu shi wannan ذلك من مقالات الزنادقة المنافقين ما سبب إن ولن زنشي كو إرى إرنسا بكتكين سورا زنتتك على زنديكي منافقين الله كتر مدد منافنشي كتر مدد زنديكنشي ولكن الظاهر الحكاية لا يوافق هذا yace sai dai zahirin wannan labari da aka bayar to bai dacewa da wannan muguwar ma'anar fa innahu inda ha'ula'i al-ayn wal asr wahid domin abin waɗancan su ‘yan ittihadiya da ainihin da asar da abin da ake gani da wanda ake da burbushinsa da abu ɗaya ne wato da Allah da mutane a gunsu da ɗaya wasu fi ƙara shi wannan ɗan dariƙa ya ce ne a tattalubu ma al'aini asaran wa hada ya kitabi an sa'ila ba bi aina ya sihu min hutalabul asari ba da al'ain wanda tambayar tana nuni zuwa ga mutumin da ya ga al'ain ya ga abun yana iya tambaya akan asarin shi ya nemi ina asarin shi ina burbushin shi yake bayan ya gan shi wato shi yana nuna yana so nuna maka cewa ne wannan tambayar duk tana daukan ma'ana biyu to amma ya fi dacewa mu wajjanta da ta zuwa ga ma'anar can ta farko da aka ambata mai kyau saboda wannan ta biyun ba ta dace da siyakin magana ba da kuma kyakkyawan zato da ya kamata a yi mai magana walaysa fil hikayati maqsudu مقصود لأبي القاسم من نفي من نفي كون الله على العرش أتكي wannan hikaya bayi daga cikin abin da ke cikin hikayar manufar shi abul qasim al-kushari na kore na kore cewa Allah ubangiji subhanahu wataala ya ɗaukaka akan al'arshi wala yaqulu abul qasim bi anna al-arifa hasala lahu fi dunya min mu'ayinati Allah ta'ala ma yughnihi an al-afar kuma abul kasim ya kushe ba wai yana cewa ne wannan dan dariƙa da aka wannan tambaya ya ga Allah a duniya don haka baya buƙatar sanin wani abu game da inda Allah yake da haka tambayar ba ta ɗaukar wannan muguwar ma'anar wallahu a'lam to wannan ƙarishe kenan game da zancen da ya a baya sai bin tamiya yake cewa qala abul qasim al-kushairi ya ce حدثنا الشيخ أبو عبد الرحمن قال سمعت أبا العباس بن الخشاب البغدادي قال سميت أبا القاسم بن موسى سميت محمد بن أحمد قال سميت الأنصاري سميت الخراج يقول حقيقة القرب فقد حسن الأشياء من القلب وهدوء الدمير إلى الله wannan kuma ya kawo shi ila yau da isnadi zuwa ga al-kharraz yace kharraz yace haqiqatul qurbi hakikanin samun kusanci zuwa ga Allah faqdu husnul ashiya shi da mutum ya wayi gari ya rasa ganin kyan abubuwa min alqalbi daga zuciyar shi baya ganin wani abu da kyau wa hudu'u damiri ila Allah damirin sa zuciyarsa ta natsu zuwa ga Allah yayin bai ganin kyan komai sai Allah bai ganin komai a gaba gare shi sai Allah mala ibn tamiya yace qultu hadhihi alhikayatu fi isnadiha man la yu'rafu haluhu wannan zancen da aka ruwaito a cikin shi akwai isnadinsa akwai mutanen da ba a san waɗanne iri ba ne majhulai ne su wa in saha hadha al-kalam an abi sa'id al-kharraz fa laysa maqsuduhu anna al-qurba min Allah laysa illa mujarrad dhalik koda ko ya inganta daga malam Abu Sa'id al-Kharraz wanda wani babban shehi ne shi ma to ba za a ce ma'anarsa na nufin kusanci ga Allah shi ya taƙaitu kaɗai akan wannan abin da ya ambata ka wayi gari baka ganin kyan komai da kuma natsuwar zuciyarka ga Allah ba wannan ne kaɗai kusanci ga Allah ba walakin arada anna hadha huwa alladhi yuhaqqiqu al-qurb sai dai a ce yana nufin wannan shine abin da ke tabbatar da kusancin wa haqiqatu shay'i indahum ma yuhaqqiquhu haqiqanin abu da masu abun sufaye shine abin da ke iya tabbatar da abu فيكون علة لوجوده فيكون علة لوجوده ودليلا على صحته sai zama wannan ma yi haɗuƙa hudun shi ne dalilin samuwar abu kuma shi ne dalili akan ingancinsa wato meye dalili akan mutum ya samu kusanci zuwa ga Allah da yake tabbatar da cewa kusancin da ya wa Allah mai inganci a wayi gari ganin kyan komai da ya wannanci Allah kuma zuciyarsa ta natsu da abin da ke wurin Allah to wannan aurensa shine dalili akan tabbatar da cewa wani ya samu kusanci zuwa ga Allah ya zama daga cikin makusanta Allah كما يروون في الحديث الذي رواه ابن عساكر مرسلا وروي مسندا من وجه ضعيف لا يثبت كما يدسك بعد العباري cewa ibnu asakir al-dimashqi rahmatullahi alaihi ya ruwaito da isnadi wanda yake mursali kuma an sake ruwaitowa ta wata fuska wadda ke da isnadi musnadi wato wanda aka ambaci sahabin kenan amma kuma sanadin da'ifi ne bai tabbata ba annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala li harifata ibn suraqa kayfa asbahta ya harifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da wani sahabi mai suna Harifa ibn Suraqa yace mishi ya kaza yi gari qala asba'a asbahtu mu'minan haqqa yace na wayi gari ina cikin imani keke da keke qala sai ka ce annabi wai ya ce mishi fama haqiqatu imanik menene haƙiƙanin imaninka nan da kake zugugutawa faqala yace azafat nafsi alad dunya azafat nafsi an duniya zuciyata ko raina ta janye jikinta daga duniya ba ruwana da duniya fastawa indi hajaruha wa babuha a wurina bayan da na cire raina daga duniya gaba daya sai zama da dutse da zinariya a wurina darajar su daya ba na mace darajar su wa ka'anni anzur ila arshi rabbi bariga a nan duniyar ma sai nan kamar ina hangen al'arshin Allah Ubangiji na gashi nan ƙarar ina gare shi wa ka anni anzuru ila ahli jannati yatamatta'una fiha kamar ga nan ina ganin yan aljanna suna shawagin su suna holewa suna jin ni'ima aljanna wa ila ahli nari yu'azabuna fiha kuma kamar ina kallon yan wuta su ma ga sunan ana ta musu azaba faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi arafta lallai ka san abin da kake faɗa falzam to ka riƙe wannan matsayin gangan abdul nawar Allah kallo kai bawa ne wanda Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya sa mu zuciyarka haske lalle abin da ka faɗa ka san abin da kake faɗi to wannan hadisin kamar da ya ambata jama'a hadisi ne bai fi gaskiya saboda Allah al-Imam tabarani ya fitar da shi a cikin al-Mu'jam al-Kabir da Malam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi a cikin littafinsa ta'azimu qadr sala haka ibn abi shayba a cikin musannaf da kuma abin nan abin nan a cikin marifatu sahaba shine wato abin nan kenan al-asfahani abu nu'aym al-asfahani a cikin marifatu sahaba da al-imamu yahya al-jurjani a cikin al-amali sai kuma abin nan al-imamu al-bazzar a cikin musnadinsa dukkanin su tabbatar da shi ta hanya ce wadda take guda daya take tikewa akan wani mutum mai suna Yusuf ibn Atiyya Abu Sahal al-Basri wanda kamar yadda al-Imam al-Juzani yake fada yake cewa la yuhmadu hadithuhu ba a godiya ba a farin ciki da hadisan shi Ibn Abi Hatim al-Razi shi ma ya hakaito maganganun malamai akan shi cewa mai rauni ne a cikin jargon ta'dil haka imam bukhari ya rana tashi a cikin littafin sa tarih haka imam al-uqayli a cikin littafin shi ad-du'afa al-kabir al-imam an-nasa'i ya fi da riwayar wannan mutum kuma ya ce mai rauni ne shi ma ila yau ta haka duk inda aka buga aka raya to mutum ne wanda yake mai rauni sai dai a akwai wata riwaya da ta tabbata wata zo kuma take nuni zuwa ga nakara ga wannan riwaya wanda Imam Tabarani ya fitar da ita a cikin Al-Mu'jam al-Awsat yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye wani sahabi yake ce mishi kaifa asbata sai mutumin ya ce asbatu ahmudullah ilayka asbatu ahmudullah ilayka ya rasulullah na na na waye gari ina ina godewa Allah akan hadanin da ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mishi hadal ladhi aradtu minka wannan nake so ji daga bakinka wannan ita ruwa ce sahihiya wadda Sheikh Al-Albani ma ya tabbatar da ingancin ta a cikin as-sahiha a lamba hadisi na 2952 da haka wacce riwaya riwaya ce mai rauni gaskiya saboda Allah kamar da malai ambata tun farko ya kawo ta ne kawai dan ya kafa hujja akan ma'ana abin da suke nufi da tahqiq tabbatar da abu shine ya zama an same shi bisa lazumin abin da ake tunani wallahu ala malam ya ci gaba da cewa qawluhum fi hadha alhadith alladhi yarawnahu ma haqiqatu imanik ay ma yuhaqqiquhu wa yusaddiquhu wato da aka ce mishi meye haƙiƙanin imaninka ana nufin meye zai tabbatar da imaninka meye kuma zai gasgata cewa kai mai imani ne fa zakara ma yusaddiquhu wa yuhaqqiquhu min al-yaqin wa zuhd sai ambaci abin da ke tabbatar da imaninsa na yaƙini sakankancewa da al'amarin Allah da kuma yin baran-baran da yi da duniya da abin da ke cikinta na rudi kama ja a fil hadisi kamar da yabo a cikin hadisi cewa na ja awwalu hadhihi al-umma bil yaqini wa zuhud aka ce waɗanda suka tsira daga cikin farko al'umma nan sun tsira ne saboda gudun duniyar su da kuma wato yaqinin su cikakken hadisi shine na ja awwalu hadhihi al-ummati bil yaqini wa zuhud ويهلك آخر هذه الأمة ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل حديث من يكي شما بي انغانتا با ابن عبد الدنيا da imam al-khatib al-baghdadi suka ruwaito shi khatib a cikin kitab al-bukhala nashi daga hanyoyi da dama sai dai malamai sun hada da isnadojin cewa hasanun ne bi mazmuni turqihi wallahu a'lam cewa abinda ya tabbatar da mutanen farko suka tsira shine ya su da zuhudinsu abinda kuma zai halakar da mutanen ƙarshen duniya shine ruwa wallahu ala faƙon abi sa'idin haƙiƙatul luqum ai allazi yuhaqqiquhu huwa khulul qalbi mimma siwallahi wa sukunuhu ila Allah wato abin da zai tabbatar masa da imani shine zuciyarsa ta nufanta daga duk abin da ba Allah ba da kuma natsuwar zuciya zuwa ga Allah wa hadha tahqiqul ikhlas wat tauhid wannan shine tabbatar da ikhlasi tsayanta Allah yin abu don Allah wat tauhid da kuma tsayanta Allah allazi man haqqaqahu kana aqrab al khalqi ila Allah wanda duk mutumin da ya tabbatar da ikhlasi yi don Allah kuma yake bauta wa Allah shi kadai to wannan zai fi bashi dama ya samu halin kusantuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa tahqiqu kalimatul ikhlas wanda hakan shine tabbatar da kalma ta dayanta Allah kalmar la ilaha illallah wa hada ala darajatayn yace wannan yana da matakai guda biyu fa'al fana yafquduna idrak al ashiya'i wa ma'rifataha مستعلمين في ذكر الله والملائكة وأولي الأمر وهو سبحانه شهد وهدانيته في الإلهية في إلهيته متضمنة شهادته بجميع خلقه فإنه شهيد عليم وليس عن المخلوقات بغائب يتي أهل الفناء waɗanda suke shiga cikin fana'i su waɗannan sufaye da suke cewa sun nutse cikin ƙaunar Allah sun nutse cikin ikhlasi da bautar Allah yafquduna idrakal ashiya'i wa ma'rifata sukan rasa riska abubuwa da sanin su hankalin su da consciousness din su idan suka yi wannan fana'in yakan gushi ba su san abin da suke ba sai ambatan Allah kawai musqalimina fi dhikrillahi wal mala'ikati wa ulil ilm suna masu kutsawa cikin ambatan Allah da mala'iku da da ainihin mazuwa ilimi wa huwa subhanahu shahida wa hadaniyatahu fi ilahiyati Allah subhanahu wata'ala ya shaida cewa su masu ambatan Allah da mala'iku da masu ilimi to sun shaida ɗayan taka Allah Allah ya kafa shaida akan cewa suna da gaskiya wajen tauhidin su shaidan Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ya shaida cewa da mala'iku da masu ilimi suna da tauhidi to waɗannan ahlul falahi suna iddayin cewa su ma suna shiga cikin wannan rankin mutadamminatan shahadatuhu li jami'i khalqi wanda shahada ce da Allah ya ma dukkan halittunsa fa innahu shahidun alim laysa anil makhluqati bi ghaibin Allah wanda baya taba kuya ya zama bai san abin da halittu suke ba wa ulul ilmi الشاهدون أن لا إله إلا هو إذا, إذا لم يكن فيهم عجز يوجب الفناء يؤطون من القوة على ما يشهدون به الأمر yace su waɗannan mazuwa ilimi waɗanda suka shaida cewa babu sarki sai Allah abun halitta wato mahalicci wanda shi kadai cancanta abota mai kuma shi kadai ya halitta idan lam yakun fihim ajzun yujibu fara idan ya zama a tare da su babu wata gazawa da za ta tirsasa za ta samu musu da fana'i ya uqawna min al-quwwati ala ma yashhaduna bihi al-amr sai a ba su karfi wanda za su iya shaida al'amarin wa tilka shahadatun kamila akmal min shahadati ahli al-fara shahadan masu ilimin nan cikakkiyar shahada ce da tafi shahadar masu fana'i yana mana mukarana ne su ahli fana'i suna cewa shaida Allah so da cewa ka yi imani da Allah shine ka daina gane komai ka daina sanin duk abin da ke kusa da kai ka zama baka da consciousness baka da ra'ayi akan me ke faruwa ka zama sumanne a cikin kaunar Allah to in ka haka shine ka tabbatar da tauhidi ka yi hakikin sa a mazhabin su waɗanda kuma Allah ya musu shaidar cewa suna da imani sune mala'iku da ulul ilm da Allah ya ce suna da imani to Allah bai ba su a zahiri Allah bai ba su irin wannan fikirar ta fana'i ba ko amma sai Allah ya ba su idraki ilimi na idraki wanda yake sa suna riskar mai duniya take ciki kuma sun san Allah sun imani da shi kuma imanin su ya fi nuna tabbatar cikin imani fiye da imanin waɗancan fa yafqiduna ta'alluha qulubihim lil ashiya wa wajduhum wa tuma'aninatihim ilayhi مؤتادين بتأله قلوبهم لله ووجدهم به وطمأنينة قلوبهم بذكره sai zama su abin da suke rasawa suna rasa ta'alluhi qulubihim lil ashiya makalewar zuciyarsu da abubuwan duniya shine kawai abin da suke baran-baran da shi ba wai suna baran-baran da rayuwa su zama kamar wasu motsa su ba a suna kallon suna kallon su amma zuciyarsu bata ta'allaka da ita ba dukiya da 'ya'ya da mata da sarauta da sauran zukurfin hayati duniya to wannan zuciyarsu ba ta makalkale ma abubuwan ba wa wajidihim da damuwarsu wa tuma'aninatihim ilaiha da natsuwarsu zuwa ga abu natsuwar wanda ya samu da damuwar wanda ya rasa ba sa yi ko sun samu ba za su rabu da duniya ko su canta ke ba in ba su samu ba ba za su shiga cikin damuwa ba ina fata mun gane yace mu'tazina bi ta'alluhi qulubihim lillahi amma suna masu riƙo da ratayuwar zukatansu da kaunar Allah wa wajdihim bihi da damuwarsu idan sun saba wa Allah ko sun nesa da shi wa tuma'aninati qulubihim bi dhikri da kuma yadda zukatansu ke natsuwa idan sun ambaci Allah la yafqiduna sharata allati tazidu fi ilmihim wa imanihim ba sa rasa ganinsu da hankalinsu wanda wannan gani da hankalin nasu yana ƙara musu ilimi da imani min shuhudin rububiyatul muhitati yata wata tafsira na ganin ubangidan cewa Allah shine ubangiji idan sun ga abun da ke duniya za su ƙara imani su dinga cewa rabbana ma khalaqata hadha batila in sun ga sama da ƙasa sun ga ruwa sun ga iska sun ga yaƙi sun ga zaman lafiya sun ga wadata sun ga talauci sun ga mutuwa sun ga rayuwa sun ga rashin lafiya sun ga lafiya duk abin da Allah ke bayarwa suna gani suna gane cewa wannan ƙarin tabbatar da Allah ya yi halitta ne kuma shi ke juya su ko waɗancan za su mance da wannan abin gaba da su ce wai sun yi fara'i to kaga imani na ahlul ilm wanda suke rayuwa akan ɗabi'a ya fi imani na ahlul fana shine mukaran da yake mana don su waɗansu suna fita daga cikin duniya ne gaba ɗaya sai zama mutum kamar yana cikin maye bai gane sunan shi bai gane suwa yake kusa da shi bai gane dare ake ko rana bai gane me ake ciki ya zama kamar wani wanda yake wato masru'i to su kuma ahlul ilm suna cikin hankalinsu suna cikin lafiyayyen fitararsu kuma suna ganin da abin da ke duniya amma ba su bari zuciya su samu kalewa duniyar ba sannan kuma duk abubuwan duniya suna ƙara musu imani sai ce wal ilahiyatul wajiba jumlatan wa tafsila wanda kuma ƙara shaida cewa Allah shine mahalicci din nan sai kuma ya ƙara musu tabbas akan cewa Allah kuma shi kadai ya cancanta abotawa tunda shi ya halitta wa ma yadkhulu fi dhalika min asnafil makhluqati wal ma'murat da abin da ke shiga cikin hakan nan nau'o'in halittu da umarnin da Allah yi sai malam yace wa qala abul qasim al-kushairi ya ƙara cewa samitu muhammad ibn al-husaini qala samitu muhammad ibn ali al-hafiz قال سمعت أبا معاذ القزويني قال سمعت أبا علي الدلال قال سمعت أبا عبد الله قهرمان سمعت إبراهيم الخواص يقول yace naji Ibrahim al-Khawwas yana cewa intahaitu ila rajulin sarahu shaitan na tike a gaban wani mutum wanda shaitan ya buge shi yana da aljani a jikinsa faja'altu u'adhdhiru fi udhni sai na zauna mashi rukuya ina kiran sallah a cikin kunnensa fanada ni shaytanu min jawfi sai shaitan din yayi magana da ni daga cikin cikinsa ta bakin mara lafiya kenan yace dani a kutulu Allah ya ta malan ka bannin kashe wannan mutumin fa innahu yaqulu alqur'anu makhluqun cewa yake qur'ani halitta ne dan bid'a ne aljanna yace a bashi ya kashe shi qult ibn tabiya yake cewa hadhihi alhikayatu muwafiqatun li usul sunnah wannan hikaya ta dace da asalin aqidan musulmai ta fuskar tabbatar da cewa aljani yana iya sa yana iya buge halittar mutum ya cutar da shi kuma ana iya yin magana da shi ta bakinsa ana iya tattaunawa da shi kuma ya dace da asalin sunna game da cewa malamai suna yin wannan aikin وقد ذكروا نحوها حكايات akwai irin wannan labaran da yawa birjik a zamanin da muke rayuwa da zamanin da suka shuɗe duk wanda ya sani ya sani wanda kuma ya hankali hankalin shi mukabara shi ya jiyo aljanu suna magana ana jin maganarsu a jikin mutane ne a jikin bishiya ne a fili ne inda ba a ganin su ana jin muryarsu duk wanda ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba su kare tashi ko zai zama ko dai tsabaragen mukabara ne wato mutum yana da girman kai ba gaskiya to wannan baya da kai da shi ko kuma jahili ne wanda bai sani ba to sai a sanar da shi ko kuma mahassadi ne hasada ce tun farko saboda ba bakin shi aka fara jin labarin wannan karatun ba to kaga mai hasada kuma cutar shi ba ta da magani sai Allah cuta ce muzmina ita hasada cuta ce daga cikin cututtukan zukata wadda ba ta warkewa da wuri duba dai ka ga iblis cutar shi kenan ta farko hasada wadda har yanzu ake shan wahalarta a duka duniya tunda Allah ya halicci Adamu har zuwa yau hasada ce asalin abin da ya hana shi yi biyayya so wannan ba da ka iya da shi sannan kuma ba abu ne da za a ce bari a yi taraji saboda almas'alatu kad kutilat bahsa an riga an gama da mas'ala kamar matsalar maulidi ne duk wanda yake maulidi zuwa yanzu yana bata yanajin shi ne kawai a banza duk wanda zai yadda ba kyau ya riga ya gama yadda wanda kuma duk bai yadda ba duk wani da zaka kuma ba zai sa yadda ba tunda maimaitawa ne kawai ya zama kawai tautology to an wuce mas'ala sai kowa ya je ya tsaya inda ya tsaya kamar aka ce misali fa'ili marfu'i ne to wannan mas'ala an gama ta ba a bukatar kuma wani sabon karatu a kanta ko kowa ya san haka wanda bai sani ba kuma ya ji kowa almuhim yace wa atarada fi zalika al-ghazzali wa ghayruhu abu hamid al-ghazzali da shi da wasu sa suka yi itiraji suka ce ba su yadda ba ba su yadda aljani na magana ba ba su yadda aljani amin yana shiga jikin mutum ba gazali abu hamid na daga cikin mutane na gaba gaba a wannan matsala Allah gafarta mishi zan so yan uwa su kuma su kanta littafin akamul marjan fi ahkamil jan na al-imamu badruddin al-hanafi wani malami da ya rayu tun karni na takwas ya rasu shekara ta ɗari bakwai da sittin da tara littafi ne aka mujalladi babba muna da nan shi anan wanda ya tattauna akan mas'alar da tarihinta da komai tun ma ba yanzu ba tun ba kafin a zo wannan zamanin بأن هذا الاستدلال بكلام الشياطين في أصول الدين yace ai ba zai yi a kafa hujja da magana aljanu shedanu wajen kafa aqida ba dan aljani yayi magana bai nuna da gaske ne wannan ya zama aqidar musulmai in ji Gazzali al-Imam Abu Hamid al-Ghazali yana daga cikin wanda suka faɗi wannan magana wanda ya gashi wannan kuskuren Allah ya gafarta mishi shine alkadi Abu Ya al-Farra yana daga cikin malamai wanda zaka ce ba mu'tazila ba wanda suke wannan kuskura amma dai wannan mas'ala aqida ce ta mu'tazila jama'a dan ya tuna baya ga Abu Hamid al-Ghazali a zamanin da muke rayuwa akwai Jamaluddin al-Afghani yayi musun mas'ala ta aljannu akwai Ash-Sha'rawi wanda babban malami ne a ƙasar Misra akwai Muhammad Abdu wanda wannan kawai kace dan boko ne Muhammad Abdu ba malami ne na addini ba dan boko ne kawai dan hamasa akwai irin Abu Ali Al-Jubbai wanda dama ba mutazile ne fa huwa ahqqu bi zalika wa ahlu akwai Al-Qaffal Al-Qaffal malami ne wanda yake zaka yi cewa ba Shafi'i ne a manhabinsa shi da Al-Baydawi a cikin tafsirinsa shi ma yayi inkari sai Fakhrur Razi a cikin tafsirinsa shi ma Khardin Razi sai kuma shaltut wanda mufti ne na misra shaltut shi ma ya inkarin matsalar aljanu sai mustapha al-muragi to duk ire-iren waɗannan ne babu wani malami ne zama waɗannan dai ire-iren su ne wanda zaka ce wai madogara ne a asalin addinin Allah babu daga cikin malaman sahabbai ko tabi'ai ko atba'ut tabi'ina ko a'imma da suka biyo bayan su daga cikin a'immatul fiqh wal hadith babu sai dai ire-iren waɗannan sai kuma namu nan lokal abin mamaki mu kuma lokal din ahlu sunna ne suke inkari ahlu sunna a kungiyar su A da B duka ana samu wanda suke wannan inkarin su kuma kamar yadda na ambata farko dai ko dai zama jahilci ne wato ba sani bane kwata-kwata da abu mai tashi zuwa sai zo ta hannun waɗanda ba a tsammani to sai suka shiga da hassada da jahilci akwai kuma wanda suka yi tarafi cewa su yan khalid ta orafi akwai kuma wanda su aljanu ne ma a jikin su suke wannan inkarin kuma gani aljanu ne a jikin su suka sa suna inkarin akwai kuma wanda suke yan boko ne sun karanta wani tsohon karatun su na can a MBBS sun rude dama tun a kan shi to sai suka tafi akan wannan rudanin abin mamaki jama'a hatta likitoci wanda suka san abin da suke yi akwai wani conference da aka yi a ƙasar Urdun shekarun baya na jin kamar 1997 wanda aka yi haɗaka ne tsakanin malaman addini da ikhtisasiyun a cikin medicine waɗanda suke masana a harkokin abin da ke da alaƙa da kwakwalwa da psychology da wane ne waɗannan likitocin da ake ganin su ne ke iya yin bincike da fahimtar tunani da kwakwalwa da sarrafa halittar ɗan adam psychologist ne pathologist ne da waye aka tattara su international conference a ƙasar urdu aka yi shi joda kuma a wannan conference din daga ko'ina sun zo a duniya jama'a conclusion din da aka yi na communique din shine lallai a likitance wannan abin ba abu ne ra'ayi karatawa ba cewa abu ne mai yiwuwa a medicine din ma duka bayanan suna na akan internet bayanan waɗannan binciken da sauransu ba aka yi idan kuka ce zaka duba malamai jama'a waɗanda suka tabbatar suka yadda suka ce lalle akwai waɗannan matsalolin kuma suka faɗa ƙarara musamman malaman tafsiri da kashin ayan inna ladina yakunu riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yataqabbatu ash-shaytanu min al-mas tunda kai ibnu abbas radiyallahu anhu kuma yadda ibnu jarir ya ruwaito ya fasara cewa al-masu anan sar'u shaytan ne tun daga kan sabi ibn abbas kawo ko an tike kenan haka duka ɗaliban makarantar shi su muqatil su sa'id su abin nan sa'id da muqatil da malik ibn auf da makamantan su gasu nan dai da yawa su ikrima duka an ruwaito ibn jarir ya ruwaito duk irin wannan maganganun daga gare su haka al-imam al-baghawi a cikin tafsirinsa ma'alim at-tanzil kenan shi ma ya faɗi irin waɗannan maganganu haka ibn kasir a cikin tafsirin sa tafsir qur'an al-azim haka al-imam al-qurtubi abu abdullah al-qurtubi a cikin tafsirin sa haka tafsirin abin nan al-imam shaukani al-fath al-qadir shi ma ya fassara ayoyin da irin wannan fasara haka malamai da suka rayu a wannan zamanin irin su al-allama bin baz irin su al-usaymin irin su al-shaykh al-albani musamman waɗannan uku duka maganganun su kenan a wurare daban-daban a rubuce-rubucen su a kasusuwan su a fatoyi da aka musu bin ba yana da raddi ba musamman da yamma wancan su sha'arawi mutanen misra yana da raddi musamman da ya musu risala kankanuwa haka haka al-imamu ahmad ibn hanbal ka kuma can baya haka ibn taymiya a cikin wurare da dama a cikin littafan shi mabambanta da fatoyinsa ga sunan dai jama'a sai iya wanda ka gani haka abubakar jabir jazairi a cikin aqidatul mu'min ba za ka iya kididdige mutanen da suka yi wannan maganganun ba ibn qayyim a cikin zadul ma'ad yayi maganar shi ba in Allah sai da muka kai daidai wurin a cikin at-tib to nan ne zamu tsaya mu ma mu yi magana nan ba ba ita muke da yanzu kawai wannan ishara ce haka ibn asir jama'a a cikin garibul hadith da ya fassarar ma'anar min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi sai da ya wannan magana a garibul hadith haka ibn manzur ifriqi a cikin lisanul arab a lisanul arab shi ma da ya magana akan fassarar lafazin al-mautat al-mautat ne ta'un guda biyu da ya bayyana cewa tana zuwa da ma'anar suma ya yi bayani akan cewa kuma tana zuwa da ma'anar bugewa aljani wannan malaman lugha ma kenan malamai za a iya kawo guda dubu da guda daya wanda suka faɗi wannan magana jama'a amma ba za ka kawo wani malami umda a musulunci wanda ake kallon maganar shi a matsayin salafi abu abun koyi da ke karanta aljani ko shiga shi jikin mutum ba babu da yana daga cikin mukafara ka ji masu masu cewa wai ibnu taymiya ne kadai da imam ahmad ibn hanbal kadai suka faɗa to mukaddara masu kadai suka faɗa imam ahmad ibn hanbal ta nake shi kadai ya tsaya akan matsalar khalqul qur'an shi kadai tsaya a gefe duk da wasu suna goyon bayan shi an ba sai tsaya wanda ya ba to idan wannan hujja ne sai a ce to ita ma ita ma an buge shi kenan idan wannan hujja ne ta nake ibn taymiya shi kadai ya tsaya akan matsalar saki uku a kalma ɗaya ba saki bane ba saki uku bane wanda ita ce kuma gaskiya duk malaman zamanin suka iya da magana ai ba ana sanin karfin magana ne da yawan wanda sai goyi bayan ta ba ana sanin ta da karfin hujjata ga ayan alkur'ani mai girma ga hadisin abu dawuda da tirmizi na wannan mata da take samun bugewar shaidan take cewa manzo Allah sallama in ya buge ta yana sa ta tsare ki manzo Allah ya mata ki hakuri kina da aljanna ga na wancan yaron da manzo Allah sallama aka dome da shi mai addu'a ga hadisin ukhruj ya adu Allah fa ana rasulullah duk waɗannan su ba su isa hujja ba an musu ta'awili sannan kuma ga maganganun malamai da yawa ba su ba musu ta'awili to kaga wanda duk yana wannan to yana yi ne kawai don son zuciya ya kamata mu gane wannan kuma duk wanda zai yarda da gaske akwai aljanu da gaske suna cutarwa suna iya kaza suna iya kaza ya riga ya yarda kuma bai yarda ba ya gani a garin su ko a unguwar su ko a gidan su ko ta buge matar shi ko ƴan shi ko surukan shi hatta waɗanda suke karyatawa sun dinga samun irin matsalolin wasu su ma sai da son kowa suna yin rukuya sai su zagaya su gangare su tafi Abuja su je suna yin rukuya suna karban daloli in sun dawo kuma nan kauye Zaria saboda sun yana mana wayo su ce ba su yadda ba to kaga duk wannan ba ba ba Allah suke wa ba fil jumla jama'a shine aqidar qaryata ta'sirin aljani da sihiri jama'a aqidar mu'tazila ne ina wa ahlus sunna nasiha wanda suke wannan magana su daina ba aqidar ahlus sunna bace ko ba mahalli ne na istihadi ka ce wai kai kai istihadi ka gano ba abu ne na sallamawa tunda dai ahlus sunna haka suka tafi to wajibi ne kai ma in dai ahlus sunna ne ka tafi haka idan ko kai ba ahlus sunna bane ka fito ka fada amma bai yiwuwa mutum zai dinga faɗa wannan magana kuma ya ce shi ahlus sunna ne wani ma har babban malami ne ma masu limbari masu mukamai a cikin ƙungiyoyin ahlus sunna ga suna wannan yana da cikin wato tuba-tubai da ahli sunna suka dinga samu Allah ubangiji shi kyauta to ɗayan ɗayan sashen kuma shine ƙayyata sihiri cewa ai inda Allah ya ba manzara sai san kula uzi da falaki da nasi da da da kulhuwa shikenan a riga an samu kariya kaza kaza kaga wannan ma wato ya fi wancan ban mamaki da kuma ƙaryata cewa an yi manzara sai san sihiri kuma ya kama shi hadisin da ke cikin bukhari hadisin da ke cikin bukhari hadisi sahihi suka ji wani wanda ba yi da nasibi kwata-kwata a ilimin hadisi wanda bai da cancanta ya magana a cikin ilimin hadisi wai yana ɗauko hadisin da ke cikin bukhari yana so ya mashi ya mashi ta'awili Allah ubangiji ya tsare daga bata ga wasu littafai da nake so da mana ishara ta yi su ba ƴan uwa fa'idoji ga wanda yake so ya je ƙara samun bayanai wannan sunan shi usulus sihr na malam sa'ad sa'id ahmad abdu mutumin ƙasar misra ne usulus sihr ya magana kan duk wani abu da ke da alaka da sihiri tarihinsa asalin shi nau'o'insa da kuma fassara ayan nan ta bayani akan sihiri ayan abin nan wata babu mata tun shayatin ala mulki Sulaiman ya tattara maganganun malaman tafsiri kala daban-daban akan ta ya fitar da fa'idoji da yawa ga kuma littafin malam Ali Hassan Ali Abdul Hamid al-Asari shine burhanu shar fi isbati al-massi was wanda shi malam Ali Hassan wannan conference da ke baku labari ya ma je conference din ya je participant ne shi a conference din ya ba da labari a littafin nan cewa su sun je conference din ba wai labari ba ne ganau ne su wanda aka tara manyan masana daga ko ina a duniya suka zaka tattauna a matsala mu ko nan kaga kawai in za a tattauna za a samu wasu yan kauye ne a je a koyi su a wani daki a kawo musu taliya da da da da da, da naman kaza su ci kawai su fito sun yi ijma'i sun yi ijimai akan cewa kada kada kowa ya kara yin magana akan wannan matsala wannan ai kauyanci ne jama'a Allah shi kyauta to abun ba da yake abu idan hakika ce ba ka iya inkarin hakika ka tsira abun da yake hakika wani sai sun fil abhani shay'un idza tadalla hawi ila dalil yanzu duk garin da kaje akwai masu rukuya akwai na gaskiya akwai na ƙarya akwai da suke da ilimi akwai da suke da jahilci da masu sai da magani ga suna ana tasawa a rediyo ko ina suna ta kafa billboard da poster su suna da komai sai ga sun zama wato part of the culture na kasar baya daga iya kamar yadda mutum ya ce ƙarya ne babu wani abu mai suna cs ba a fasa cikin mata a ciro ko dai ta ne ko su mutu kawai ke ƙarya ne saboda shi ba likita bane shi ba nurse bane mata shi ba taɓa yin haka ba zai iya karanta wannan hakika bayan ga mata nan a makwabta a ko'ina an taɓa musu wannan cs ɗin an ciro musu ɗa da ba su iya haifan shi ɗabi'ance ba bayan ga likitan da yake bayan ga mutumin da ya biya kuɗi aka wa matar shi zai ka karanta wannan ba zai yiwu ba sai a kalle ka matsayin mahaukaci to shine irin wannan mutum ma aljani ya kama matarsa an je an yi rukuya an yi magana da aljani aljani ya faɗi inda sihirin yake an je an tona an gani an cire kuma ta warke aljini ya kama wata ya haukata ta ya kama wani ya kashe shi yana nan a jikin wata yana mata namijin dare ana gani gari ya waye ta ga jikinta kamar an sadu da ita kuma kawai sai wanda ya mu bari ci duka ƙarya ne bayan ga mutane suna ganin waƙi na faruwa da su ya ba su da wannan ba zai yiwu ba sai da ku ci gaba da rudar da jahilai da suke muku kawai da kuma waɗanda dama suna da wani ko da suke so su settling da malamanmu su mara albani da makamantansu dama su mara albani sun musu laifi to yanzu sun samu wasu yan kuci ku bamu waɗanda in sun masu in sun masu adar randi to kamar suna yi da su mara albani su mara albani muhammad awal da ke nufi allah ya gafarta mishi ba ba ba wai su wahidu bali ba su wahidu bali kan ba ma sa ji abin da kuke tunda da hausa kuke a nan mu ne muke ji abin da kuke allah shi kyauta almuhim jama'a ya ce abu hamidun gazzali Allah ya gafarta mashi a cikin almahul to kaga gazzali dama yan falsafa ne su yan sun karyata wannan abin ba wani abin mamaki bane ya ce bai yadda a kafa hujja da wannan zance a ce wai magana wannan aljani ta tabbatar da gaske daga cikin mutumin yake yin ta ba kuma ya zama aqida gazzali ya manta cewa akwai dalilai wannan kawai ba shine dalilin ba wannan kamar isti'nasi ne amma akwai dalilan shari'a da suka tabbatar da haka daga cikin shigoyin da suke kawowa sai su ce to me yasa aljani bai buge kowa sai matan ahlus sunna sai matan musulmai da sauransu to sai a iya cewa misali haka ya ce an ji haka kai a cikin musulmai kake ka taba zuwa cikin arna ka ga yadda suke ko ka taba zama arni ne a cikin arna dan coci na farko tukuna na biyu kuma me yasa iblis ko da kun da cewa shaydan yana so ya batar da musulmai ne kawai kun yadda cewa gura kuma yadda da wannan batarwa ta zamar da su daga tafarkin shari'a to me yasa sai musulmai ne kawai suke wasa da abin da shafi addinin su ba sa daukar shi da muhimmanci sai muku nan tambaya ko kun gane ai musulmai yanzu a waki za ga musulmai suna wasa da addini arna sun fi jajircewa sun fi nuna istiqama in musulmi sa so su yi wani abu sai ya kiyuwa in an ce a tattara kuɗi a wani abu sai ya kiyuwa saboda shaidan na ta ziga su yana ya yi duhumul fakara yana na musu talauci ko me yasa arna suke wannan musulmi ba sa yi ba su ba da amsa ba kan wannan sannan wa ya ce maka shaidan baya batar da waɗanda suke ba musulmi ba shi zai batarwa ma su da sassa suka zama kafirai ai ya bata kenan wannan shine matukar bata abin da yake nema wannan kankanuwar bata ce cutar wanda yake mutane a jikinsu shine mafi karanci kamar kai mu karana da wancan to aka haka ya suna kawo wannan shigohin ga sanan kala daban-daban da maganganu waɗanda suke suke nuni zuwa ga karancin sanin su na ilimin abin da ake magana akai wa zikira عن الإمام أحمد في ذلك وذكر عن الإمام أحمد في ذلك حكاية باطلة ذكرها في المنقول sannan ya ambaci wani labari mara inganci daga Imam Ahmad ibn Hanbal shi Abu Hamid al-Ghazali ya ambaci wannan manzumi a littafin al-Manqul ɗaya daga cikin littafin shi na usul fiqh فقال يتي رب رجل يعتقد الشيء دليلا وليس بدليل كما يذكر ta yiwu ka ga mutum ya rike wani abu a matsayin hujja ashe kuma ba hujja bane akan abin da yake ambata gaskiya ne wannan fil jumla ana iya samun mutum ya rike wani abu a matsayin dalili ashe kuma ba dalili din bane wannan abu ne mai yiwuwa babu mamaki akai insha Allah sai malam ya ci gaba da cewa wa jawabu hadha anna al jinna fihim al mu'min wal kafir amsa game da wannan da za a bashi shine da gaske ne aljanu akwai mumini a cikin su kuma akwai kafiri kama dalla ala zalikal qur'an kamar da qur'ani ya nuna haka da Allah yake cewa misali wa anna minal muslimuna wa minal qasituna faman aslama faqad taharraw fa ulaika taharraw rashada wa amma al qasituna fa qalu li jahannama hababa da kuma fadin shi wa anna minas salihuna wa minna duna zalika kunna qara'ika kidaba as-salihuna da duna zalika ai ghayru salihin kina ghayru salihin anan ne ibnu kasirin rahmatullahi alayhi ya bada labari shi da wani sa daga cikin malaman tafsiri suka hakaito daga wani littafi daga littafin wato abinna al-imamu ahmad ibnu sulaiman an-najjat wanda yake da littafi na al-amali da isnadi wanda ibnu kasir yake cewa ya gabatar da isnadin ga malamin su abul hajjaj yusuf al-mizzi ko mizzi ya ce isnadin ingantacce ne cewa a'ama shi ba da labarin wani aljini da ya zo neman aure a cikin mutane ya zo neman aure ba a ganin shi amma yana zuwa ya ce na so ya aure mace ta mutum ba su ba shi da auren ba amma har suka mishi liyafa ce wani abinci kake so ya ce yana son shinkafa aka ba ka kawo mishi shinkafa aka aji kwanon shinkafa sai ana ganin kwanan kuma na ta raguwa ba a ganin shinkafa tana karewa ba a ganin wanda ke ci shine amashi tambaye shi ke ce mishi wai da gaske ne kuma a cikin aljanu kuna da kungiyoyi kala daban-daban na addini yace kwarai kwa to wace kungiya ce ta fi sharri a cikin ku yace rafiba ɗan shi'a masu zagin sabo muna da su kuma su ne mafiya sharri mu a cikin wannan kisa ce tabbatacciya ire-iren su suna nan da yawa jama'a sai iya wanda ka ji ibn kafir ya kawo a wannan tafsirin wannan sutul jinni ya kawo wannan magana Allah ubangiji shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa jawabu hadha anna al-jinna fihi al-mu'min wal kafir kama dalla ala dhalika al-qur'an wa yu'rafu dhalika bi hali al-masru ana iya gane wa kafiri da aljanna ko mumini wanda ya buge mara lafiya ana iya gane haka ta yanayin shi mara lafiya ويعرف بأسباب قد قد يقضي بها أهل المعرفة kuma ana iya ganewa da wasu dalilai wanda masana za su iya hukuntawa ma'ana idan ana ma mutum rukuya aljanin yayi ya halarto daga cikin maganganun da zai yi za a iya gane mumini ne ko kafir wajen tambayoyin da za a yi mishi ko kokarin mishi nasiha ko cewa ya fita za a iya gane addinin da yake ko za a iya ganewa ta ɗabi'ar da mara lafiya yake akwai akwai shedanin aljanin zai dinga jan mace mara lafiya yana kai ta cuci ko kaga ta je ta siyo cross ta rataya a wuya duk yana faruwa ko a ji tana karanta wasu abubuwa irin na na yan kwaya da ire-iren su to wannan yana nuni zuwa ga irin yanayin aljanun ana iya gane irin wannan yace fa idza urifa an aljinni min ahli iman idan aka gane cewa aljanun mumini ne kana hadha mithlu ma qassahu Allah fil Qur'an min imanin jinni bil qur'an to wannan sai zama kenan daga cikin irin abin da Allah ya bada labari na cewa aljanu sun iman da qur'ani wa sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an falamma daru qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qawmihim mundirin kaga sun yi imani su wadannan kamar da aka bada labari qur'ani kuma hadisi ya fassara wa kama fi sirati min akhbar al-hawatif kamar da aka samu kuma a cikin sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na labaran irin muryoyinsu da aka ji a wurare daban-daban an ji muryoyinsu wata rana manzo Allah ya ji musu wa'azi wata rana sun zo suna ana magana suna magana ana ji a Madina Aisha ji tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayi da bayan mutuwarsa da wasu lokuta abubuwa ne daban-daban ka kuma wancan littafin na abin nan alamul jinni wash shayatin zaka ga labarai ire-iren su da yawa wannan ne muhallin ai ta kawo su ba malam ya ci gaba da cewa Ibrahim al-Khawwas min akbar ar-rijal alladhina lahum khawariq wannan malami da aka ambata wanda yazo yana ruqya aljarin ya mishi wannan magana Ibrahim ibn Ahmad ibn Isma'il al-Khawwas al-Khawwas wato kama a ce dan gwari ne sai da kayan gwari sana'a shi kenan yana sai da irin abubuwa su ganyayyaki haka ko ko dan magori wanda yake sai da abubuwa da suke ganye shi yake cima al-Khawwas to malami ne daga cikin malaman sufaye na karni na uku ya rasu shekara ta ɗari biyu da casa'in da ɗaya daga cikin tsararraki ne ga su junaidu da makamantansu Allah ya gafarta musu to malami ne da yake da falaloli sosai wajen yana da abubuwa na khawariq al'ada yana da karamomi da suka bayyana tare da shi ire-iren waɗannan falahu ilmuhu bi anna hadha al-jinni min al-mu'minina lamma zakara hadhihi al-hikayata ala sabilin zanni liman ya kuli bi khalqul qur'an wannan yana nuni zuwa ga wannan malami ya samu ilimi akan cewa wannan aljanin da ya ambatan mishi maganan nan to aljanin mumini ne shi yasa ya bada labarin domin ya nuna zargi zuwa ga masu musun cewa qur'ani magana Allah ne wanda suke cewa qur'ani halitta ne su ne ya kawo musu labarin cewa ga aljani ma ya kama wani mai irin aqidar su an zo ana mai rukuya ya ruka ya ce dan Allah a bar shi ya kashe shi saboda batacce ne yana nuni zuwa ga aljinu ma suna jin haushin wannan baka aqida da su ibnu abi du'ad suka kawo ta duniya suka tallata ta da taimakon sarakuna irin su ma'mun al-abbasi da makamantan su Allah shi kyauta sai malam yace faslun qala abu al-qasim wa qala ibnu ata'i lamma khalaqa Allahu al-ahrufa جعلها سرا فلما خلق آدم بث ذلك السر فيه ولم يبث ذلك السر في أحد من الملائكة فجرت الأهرف على لسان آدم بفنون الجريان وفنون المعارف فجعل فجعلها الله صورا لها يكي ابن عطاء واتو أحمد ابن عطاء الروضة باري وندا wanda abin nan ya rasu a shekara ta 366 ɗaya ne daga cikin shi ma manyan malaman sufaye aka ce wai ya ce lamma khalaqa Allahu al-ahrufa yayin da Allah ya halicci harufa su alifin ba'un da ta'un ja'alaha sirran sai Allah ya koye su bai gawa ko ya halicci su falamma khalaqa adama yayin da Allah ya halicci adam basta zalika as-sirra fihi sai Allah ya kimsa mishi wannan sirrin walam ya buf zalika asir fi adam al malaika bai ga malaiku komai na wannan sirrin ba fajaratil ahrufu ala lisani adam shine sai harufan suka ci gaba da gudana a harshen adam bi fununil jiryan wa fununil ma'arif da duk yadda ake sarrafa harufa a mai da su kalmomi da kuma ba da fannoni na sanin sunayen abubuwa faja'alaha Allahu suwaran laha sai Allah ya sanya harufan su zama sune suke wakiltar waɗannan ma'anoni da haka ne aka samu sunayen abubuwa yace wai wannan shine fasara wa allama adam al-asma'a kullaha in ji wannan malami mai suna ibnu aqa kamar yadda abul qasim al-kushairi ya kawo qala abul qasim sai kushairi yace sarraha ibnu aqa rahimahullahu bi anna al-hurufa makhluqa kaga ibn ata a wannan zancen nashi ya faɗa ƙarara cewa harufa halittar Allah ne da yake khalaqallahu al-ahrufa ya fito ƙarara ya faɗa cewa harufa halitta Allah ne yana so tafi zuwa ga cewa qur'ani halitta ne ina fata mun gani qultu sai bin kimiya yace lam yadhkur li hadhihi al-hikayati isnada kushairi bai kawo isnadin wannan magana ba haka ya kawo ta kawo wa qala ibn ata ومثل هذا لا تقوم به حجة إن وانا بنتم بيه ما حجة ولا يهل لأحد أن يبدل دين المسلمين أن أن أن أن يدل المسلمين في أصول الدين بكلام لم تعرف صحة نقله بها لسا جوان متن yace ga hujja da za a kafa aqidan musulmai a kanta kuma ya zama wannan maganar to ba san ma asalinta ba ba san waye ci mutu ba ma amma ulima min kasratil kadhibi ala al mashayikh al muqtada bi bayan kuma an san cewa shehunnai din da ake koyi da su to akwai karerai da yawa waɗanda aka danganta musu ana danganta musu karerai da yawa shehunnan tun daga kansu junaidi din su jilani har waɗannan na bayan su inyasi su tijjani da sulusi da waye duk waɗannan shugunan ba wai ana cewa dukansu ko wasu su a clean ba suna da tasa matsala amma dai abubuwan da ake danganta musu ba duka bane suka tabbata da gare su a to a hasari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana danganta mishi abin da bai tabbata zuwa gare shi ba yana kuma ga wani shi da ma yake duka komai nashi mai kyau ne komai gaskiya ne kuma komai akwai shi tabbas a rubuce an san inda yake amma duk da haka akwai makaryata da batattu da malalata da marasa mutunci waɗanda suke ƙoƙarin su su sanya barna a cikin addininsa su danganta mashi abin da bai faɗa ba to ya kuma ga waɗanda dama a cikin sa akwai wanda su dama jagori a barna duk mutumin da yake rubuta kuɗin jabu ko wanda yake madamfari ko makaryaci ai da ma ya yi jagora ne shi ma ƴan ma mabarnata to an danganta musu ƙarya haka nan kuma waɗanda suke ma mutanen kirki ne irin su jilani da makamantansu su an danganta musu maganganu wanda ba su tabbata daga gare su ba da yawa fala yathbutu bi mithli hadha al-kalam qawlun li ibn ata'in wala madhhab bai yiwa wannan zancen ya zama hanya da za a ce ra'ayin ibn ata shine kaza ko mazhabin shi shine kaza game da wannan matsala bai yiwa wannan zancen bai sai zama hujja ba bal qad zahara ala hadhihi al-hikayati min kadhib naqira وجعل قائلها ما لا يصلح معه أن يهمد الاعتقاد بها yace abinda ma yake bayyana shine akwai ƙarya a cikin zancen da kuma jahilcin wanda ya faɗi zancen wanda yake nuni zuwa ga ba abu ne da za a yi ƙoƙarin a cewa bari a yaba mishi a karɓa a yi hujja da shi akan aƙida ba mummunar magana ce za ka bai kamata a mawaye ta ba فلو فرض أن هذه الحكاية قالها بعض الأعيان لكان فيها من الغلط ما يردها على قائلها إما دا za a ce da gaske ne wani malami ya faɗi wannan magana to wannan maganar abin a ne raddi ne a ce yayi kuskure baratana ba a ma san ko ya faɗi din ba kuma wa kadhalika anna Allah lam yakhussa adam da adama bil ahrufi sannan kuma mun sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai kiba adam da wasu harufa ba وإنما خصه بتعليم الأسماء كلها abin da Allah ya keɓance shi da shi shi ne abin da Allah ya faɗa ya keɓance shi da sanin sunaye gaba ɗaya kama kala ta'ala wa allama adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula Allah ya ce kuma sai Allah ya sanar shi da Adam sunaye gaba ɗayan su sannan ya bijiro da waɗannan sunaye ga mala'iku ya ce ku faɗa mini sunayen waɗannan ya bijiro da waɗannan abubuwa ga mala'iku ya ce ku faɗa mini sunayen waɗannan abubuwa to abin da Allah ya keɓance shi shine ma'arifatul asma'i kulliha wannan bai nuna Allah ya keɓance shi da ma'arifatul hurufi wahdahu Allah bai faɗa haka ba وقد تنازع الناس yace malamai sun yi sabani hal muradu biha asma'u man ya'qilu shin abinda ake nufi da wa allama adam al-asma kullaha shin sunayen abubuwa ne masu hankali li qawlihi thumma arabahum saboda ya ce thumma arabahum ya kawo da damiri na al-aqil aw asma'a kulli shay ko ku sunayen komai da komai ne ala qawlihi mazhabi guda biyu wasu sun ce a sunayen masu hankali kawai wasu kuma sun ce a sunayen komai da komai wal awwalu cewa sunayen masu hankali ne kawai ikhtiyar ibn jarir al-tabari shi ne abinda al-imam ibn jarir ya zaba a cikin tafsirin sa wa abi bakr abdul aziz sahib al-khallal haka nan sahib al-khallal shi ma abinda ya zaba kenan wa ghayrihima da wasu wasani na biyu cewa sunayen komai da komai ne ba sunayen masu hankali kadai ba a sakku shi fi ingancin jibin timiya لأن في الصحيحين من حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يا آدم لما يلو أتكين حديث الشفاعة أتكين بخاري المسلم cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa ranar alkiyama daga cikin abin da mutane za su je suna nema na ceto din nan za su ce da Adamu ya Adam anta abul bashari khalaqaka Allah bi yadihi wa nafakha fihi min ruhihi wa astara laka malaikatahu wa allamaka asma'a kulli shay'in mutane za su je su faɗa wa Adamu su ce kai ne uban mutane ya Adamu Allah ya halicce ka da hannun shi sannan Allah ya hura maka ruhinsa sannan Allah ya sa mala'ikunsa suka yi maka sujuda kuma ya sanar da kai ilimin sunan komai ya sanar da kai asma'a kulli shay'in kaga hadisin ya zo karara ya bayyana kullu din nan kullu ce gaba daya wannan hadisi ne kamar yadda malai ya faɗa tabbatacce daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu a cikin Sunan Abi Dawud akwai kuma riwaya ta Bukhari da Muslim daga Anas dan Malik radiyallahu anhu a cikin Bukhari kitab tauhid kenan malam ya ci gaba da cewa wa bayyana zalika anna al mala'ikata kanu yatakallamuna qabla an yukhbira hum adam kuma akwai bayani ma da ya tabbata cewa su mala'iku suna yin magana tun kafin qabla an yukhbirahum adam bil asma tun kafin adamu ya ba su labarin sunayen nan dama suna yin magana domin kenan su ma suna da ilimin magana kenan tun kafin lokacin domin tun kafin a halice shi ma suka tambayi Allah subhanahu ta'ala suka ce a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima kaga a lokacin ma ba a halice adam ko suke wannan magana da Allah yake ce musu inni ja'ilun fil ardi khalifa kaga ya tabbatar da ashe suna da wani ilimi sabiki da suke amfani da shi wajen magana kenan kenan abinda adam ya zo faɗa musu wani abu ne wanda Allah bai sanar shi su ba su ko a cikin maganar su wannan suna nuni kamar babu wanda ya taba amfani da haruffa yayi magana sai Adam kafin Adam malaiku ba su samu wannan ba to kaga wannan magana ta saba zahirin alqur'ani da haka ba za ka bi ta ba wa qad khatabullah wa khatabu adam qabla zalika sun yi magana da Allah sun yi magana da shi kanshi annabi Adam kafin wannan lokacin magana da Allah da suke kama wannan tattaunawar akan da Allah ya ba su labarin ya musu albashir cewa zai halicci khalifatan fil ardi sannan su magana da annabi adam za mu zo mu ji kafin a kai ga wannan matsalar za mu zo mu ji cewa sun yi wata magana da shi alaihi salam قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال في السيان قال في السيان تيتي كما أشكين بخاري مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لما خلق الله آدم قال اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليه يعني الله يهلك آدم عليه السلام sai ce mishi tafi gun waɗancan tawagar ta mala'iku je ka gaishe su ka je ka musu sallama wasu ma amma yuhayyu na ka bihi ka je ka saurari me za su gaishe ka da shi fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika min ba'dik abin da suka gaishe ka da shi shine gaisuwar da zaka dinga yi kuma shine gaisuwar zurriyarka gaba daya a bayanka fa zaba ilaihim fa qala sai je ci musu assalamu alaikum faƙalu suka ce wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatu fazaduhu suka ƙara mushi akan gaisuwar shi ya ce assalamu alaikum kadai su kuma suka ce mushi wa alaikassalam wa rahmatullah wa barakatu suka ƙara mushi rahama Allah da albarka Allah wannan ma hadisi ne na Abu Huraira wanda ke cikin Bukhari da ainihin littafin sayin Muslim Imam Bukhari ya fitar da shi a wurare mabambanta Imam Muslim a cikin kitabul istizan a cikin abin da shi kitabul janna وصفة نعيمها بخاري أفسر أتكين كتاب الاستئذان ده كتاب أخبار الأنبياء وجن تفسير فدن الله وذكر الله ربك إني جائل في الأرض خليفة أتكين جزئنا ولكننا فتح الباري na fata mun gano wannan jama'a to kaga wannan magana an yi ta ne aka ce lokacin da aka halicce shi kafin a zo ga magana ta'limul asma wa aidan fa adamu alayhi salam takallama qabla an yu'allimahu Allah أسماء كل شيء كما في الصحيحين أن الله لما خلق آدم أطفى shi kanshi Adam din yayi magana tun kafin abu wajen ta'alimul asma kamar yadda ainihin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisin Bukhari da Muslim wanda ainihin wato yace lamma khalaqa Allahu Adam haka ne عفوا وآدم أيضا ف... وأيضا فآدم عليه السلام تكلم قبل أن يعلمه الله أسماء كل شيء كما في السنة أن الله لما خلق آدم عطس يعني الله يلتشى النبي آدم سي النبي آدم يأتي شاوى فقال سيتي الحمد لله رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah ubangiji talikai fa qala Allahu lahu sai Allah ya ce mishi yarhamuka rabbuk Allah ubangiji ya maka rahama wannan hadisin al-Imam at-Tirmidhi ne ya fitar da shi baya cikin Bukhari da Muslim al-Imam at-Tirmidhi shine ya fitar da wannan hadisi da isnadi kyakkyawa haka al-Hakim ya fitar da shi da Imam al-Bayhaqi daga sahabi Abu Huraira Allah ubangiji ya kara masa yadda wa aidan fa min al-ma'lumi fa ومن المعلوم أن الملائكة كانوا يسبحون الله ويمجدونه قبل خلق آدم وقبل إخباره إياهم بالأسماء ومن سنة ملائكة سنكسنة suna yi wa Allah tasbihi suna yi wa Allah jinjina da girmamawa suna tasbihi tun kafin Adam ya ba su labarin sunayen da Allah ya ce ba su labari fa kaifa yadhunnu dhannun anna nutqa kana mukhtassan bi adama lamma ullima al-asma to ta wani zai ce a ai an kebance Adamu da wato magana shi kadai ke yin magana kuma shi ma sai da aka bashi al-asma ilimin al-asma sannan yake magana wannan magana ce take ba daidai ba fadin haka wa idan fa inna hadhihi hikayata min qailihan awwal mursala kuma mun ci shi kanshi labarin ma tun farko daga asalin wanda ya faɗi ta zance ne wanda yake mursali bai da isnadi la isnada laha ba ta da isnadi zance ne kawai sakakki walan ya asurha an annabi sallallahu alaihi wasallam ba a danganta ta daga manzon Allah ba daga manzon Allah bane zance ne kawai na gari ولا عن أحد من أصحابي بأصحابي يفضلون مغانا با وأحسن أحوالها أن تكون من الإسرائيليات التي إذا لم تعرف أنها حق أو باطل لم يصدق بها ولم يكذب ما في كان abin da zaka ba wannan zance na hukunci shine ka ce Isra'iliya ce ba san gaske ta ko rashin gaske ta ba da haka ba za a karyata ba da za a gaskata ba wannan shine ahsanul ahwal da zaka bata ومثل هذه لا يؤتمد عليها في الدين بحال irin wannan zancen san ba zai yiwu a dogara da shi akan harka addini ba wallahu ala wal ma'ruf an ba'd al mashayikh hikayatu law zakara al abul qasim la kana ihtijajuhu biha amsal abin da yake sananne an ba'd al mashayikh hikayatu law zakara abul qasim abin da aka sani game da wannan mas'ala ko ta hikaya wanda da alkushiri ya ambace ta da ta dan fidan sauki saukin matsala huwa ma annal imama ahmad dhukira lahu al-suri as-saqafi annahu dhukira an bakr ibn hubaysh al-abid annahu qala shine labarin da aka ce imamu ahmad kamar da khallal ya rubuto ya rubuto a cikin masail cewa an ba ahmad dan hanbali labarin cewa الإمام سري سري الدين ابن المغلس السقطي أبو أبو الحسن كنان wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sufaye a ƙarni na uku ya rasu shekara ta ɗari biyu da hamsin da ɗaya yana da matsaloli irin nashi Allah ya gafarta mashi ya yi guluwi a cikin sufanci amma an ba da labarin shi mutum ne mai tsananin ibada aka ce shekara saba'in lamura muttaja'an ala saririn illa fi illatil maut ba a gan shi ya kwanta a kan gado kwanciyar da za kwanta za ka yi noman su ba ta shekara saba'in ba a gan shi a irin wannan kwanciyar ba sai kwanciyar da ya rashin lafiyar mutuwa baya bacci irin wanda za a kwanta kawai a abaji baya yi sai dai gengedi ko dan risanawa haka yana da ibada sosai amma yana da matsaloli wanda imam ahmad ibn hanbal ya fara abubuwa a kan shi allah ya gafarta mashi to aka ce an ba da labari daga gare shi cewa ya ambata daga wani mutum mai suna bakar bin hubaysh al-abid annahu qala bakar din ya ce wai lamma khalaqa Allahu al-hurufa sajadat lahu ba suna so su kafa hujja akan harufa halitta bane ce to wannan ya dan fi galmi galmi su kawo wannan cewa Allah da ya halitta harufa dukan su sun rusuna sun mai sujuda illa al-alif sai alif fa qalat fi'alu ita tace la asjudu hatta umara ni ba zan yi abinda ba umarce ni ba ku kun yi zangaye ne kafin a ce ku yi sutura kuka yi فقال احمد sai mala ahmad da hanbali ce haza kufur wannan kafirci ne wannan kashi kanshi zance ne kawai na tatsuniya ba hadisi bane ba tabba hadisi ne wanda yake daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda wannan dama daga jiya daga cikin ma alaman rikka a ce irin wannan zance a ce karatu ne bai kama da karatu ba ya fi kama da tatsuniya labaran da da na yanzu malam yace wa halal kalamu lam يقوله بكر بن حبيش وسري ونحوه من العباد wannan zancen bakar bin hubaysh da shi da suri ibn mughallis duka ba su faɗe shi ba da su da makamantan su cikin bayan Allah zahiduna illa li yubayyin farqa bayna man la yaf'alu illa ma umira bihi suna faɗan zancen ne dan su nuni zuwa ga bambanci tsakanin wanda baya yin wani aiki sai abin da aka umarce shi ومن يعتمد بما لم يؤمر به من البدع da kuma wanda yake dogara da abin da ba umarce shi ba suna kawo wannan ne a mahallin nuna cewa komai kyan aiki idan ba a saka ba kai to baka da lada sujuda da suka yi waɗancan ba a sa su mutu sun yi shirme abin da suke kawo shi a matsayin hujja kenan cewa sai an ce kai kamar da muka ambata a ran nan shine mala'iku suna da template ɗinsu na abin da ake yin ibada a kan shi da kuma ladan shi da abin da bai cikin wannan template ɗin nasu ko kai baya cikin lissafi da haka ba za su rubuta shi ba ka bata kanka lokaci ne kayi bid'a to suna kawo wannan ne dan kafa hujja akan cewa sujuda tana daga cikin ibadoji ake kusanci zuwa ga Allah da su mafiya kusanci amma tunda Allah bai ce ayi ba to in kai a inda Allah bai ce ayi ba in kai baka da lada wa za maqsudun sahihun wannan manufa ce mai kyau nuna cewa dukkan aiki sai an umarce ka sannan zaka yi shine shari'a take recognizing fa innal amala salihan maqbula huwa ma amara Allah bihi wa rasuluhu domin aiki na gari wanda ake karba shine aikin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka shar'anta duna ma shari'a min ad-din banda abin da mutane suka kirkiro cikin addini allazi lam ya'zan bihi Allah wanda Allah bai ce ayi ba lakin kaseeran lakin kaseerun min al-ubbadi la yahfazu al-ahaditha wala asanidahu sai da dama daga cikin su sufaye ba su san hadisi ba ba su haddace su ba ba su haddace isnadoji ba da haka duk magana sai su yi kuskure wajen kawo ta sai su ce hadisi ne alalin ba hadisi ba ne an kana zuwa wurin tarurrukan su da maganganun su kana jin wa'azozin su ko raddin su zaka ji da irin wannan baranka da ma akwai ta saboda ba su san kan harka hadisi ba fa kasiran ma yaglituna fi isnadil hadisi aw matni da haka zaka samu kurakurai tsewa a cikin maganganun shehunai game da hadisai isnadodinsu da mataninsu wani ya kala ya ibn sa'id da haka ya ibn sa'id ibn farruh abu sa'id al-qattan kenan ya ibn sa'id al-qattan al-imam al-basri wanda yake ra'asun ne fil ilmi wal amal ɗaya daga cikin manya manya malamai na sunna daga cikin farko wanda suka fara magana akan mazaje ya rasu shekara ta ɗari da tamanin da tara bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan safar babban malami ne daga cikin a'immatul huda Allah ya gafarta mishi ya ibnu sa'id kusan da aka faɗi wannan magana magana shi ce sananniya har al-imamu muslim ma ya rawaito ta da yake cewa ma ra'ayna salihin fi shay'in akzaba minhum fil hadith babu wani abu da muke ganin mutanen kirki suna yin ƙarya a cikin sa fiye da hadisi ƙarya da suke hadisi ala sabilil khata kuskure da suke wajen yin ƙarya ba wai da gangan ba in mun iya tunawa wannan magana tana cikin muqaddimar sahih muslim daga ya ibnu sa'id al-qattan haka amur dan hanbali ya rawaito ta daga yahya din a littafin shi kitabul ilal haka ibnu adiy al-jurjani a cikin littafin shi al-kamil fi dhafa rijal haka kuma al-imam ibn hibbana al-busti a cikin littafin al-majruhina kitabul majruhina min al-muhaddithina wal matrukin duk waɗannan sun rawaito daga malam yahya ibnu sa'id duk sanda aka ce ya dan sa'idu to shi za a fara tunanin da yake akwai wasu yahya dan sa'idin daban-daban wanda ba shi ba kuma akaran ɗin shi ne kamar yahya ibnu sa'id ibnu aban wanda ya rasu ta ɗari da casa'in da hudu wanda shi ma malamin su bukhari da muslim ne amin yana da riwaya amin a cikin kutubu sita kamar yahya ibnu sa'id ibnu hayyan kaga suna na uku ne kawai suke bambanta shi kuma ya rasu ta ɗari ne da arba'in da biyar shi ma daga cikin ranar jama'a bataime ne akwai kuma yaya ibn sa'id ibn al-as wannan shi daga cikin jarin muslim ne kawai da kuma bukhari a cikin a cikin al-adab al-mufrad akwai yaya ibn sa'id ibn qais alƙalin saffahu saffahu wannan halifa na barul abbas na farko alƙalin kotunsa wanda ya rasu shekara ta ɗari da arba'in da uku yana da hadisi shi ma cikin dukkanin kutubu sita to kaga duk waɗannan yaya ibn sa'id amma da an ce ya ibn sa'id to al-qattan shi ke fara zuwa cikin tunanin mutane ya ya ibn sa'id ibn farrukh rahmatullahi alayhi babban malami daga cikin manyan malaman sunna wa qala ayyub as-sakhtiyani ko as-sakhtiyani ayyub ibn abi tamima kenan wannan ɗaya daga cikin manyan malamai cikin tabi'ai wanda ya rasu shekara ta 131 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekarar san da ya rasu an ce 63 shi ma daga cikin manyan malamai rijalul jama'a shi ma arwaito yana cewa inna min jirani laman arju barakata du'aihim fi sahar walau shahida indi ala jazratin jazrati baqalin lama qabtu shabatu kina da makwabta waɗanda mutanen kirki ne ina fatan samun addu'a da asubahi na samu albarka addu'ar su nakan ci da Allah sana cikin addu'a idan sun tashi sallar dare amma da ɗayan su zai bada shaida akan wato abin nan kunshi guda ɗaya na na na kama a ce ɗauri ɗaya na na na kayan kayan ruwa kayan gwari kaman kabeji ko makamantansa ya ba da shaida a kai shi ba za a shaida shi ba wato dan abu kankani kinaya akan abu kankani mara daraja shi ba za a shaida shi ba saboda saboda ba su da ba su da sabati akan magana ba su rike maganganu ba su da wannan ilimin ولهذا يميزون في أهل الخير والزهد والإبادة بين ثابت البناني والفضيل بن عياد ونحوهما وبين مالك بن دينار وفرق بن الصبخي وحبيب العجل وطبقتهم وكل هؤلاء أهل خير وفضل ودين والطبقة الأولى يدخل حديثها في الصحيح يتدعى كذاك جاء malaman hadisi suna bambance tsakanin ire-ire waɗannan mazajen mazaje wanda suke ahlus zuhud akwai ahlus zuhud wal ilm akwai ahlus zuhud bila ilm to ana bambance su ahlus zuhud wal ilm su da ake karban riwayar su ire-iren wanda suke da alkhairi da zuhud da ibada kamar sabit bin bunani sabit ibn aslam al-bunani kaga sabit na daga cikin jarin jama'a dalibi ne babba a makarantar anas ya rasu shekara ta 127 sannan wal fudail ibn iyad at-taymi fudail da wannan babban malami sananne wanda shi kuma shekara rasuwarsa 187 kaga fudail yana da hadisi shi ma a cikin al-kutubus sita in banda ibn majah wa nahu ma da ire-iren waɗannan wa baina malik bin dinar da kuma ɗayan bangaren kuma ana bambance irin su malik bin dinar abu yahya as-sani wanda shi ma ya rasu ne shekara ta ɗari da ashirin da uku cikin tabi'a yake yana da hadisi a cikin al-kutubul arba'a da kuma bukhari ta'aliqan kuma fiqa ne min fiqat yana daga cikin katabatul masahif kamar yadda za a ba da labari ya kware game da alaramma ne gangaren mai rubuta alkur'ani kuma zahidi ne mai bauta Allah kwarai da gaske haka farkad as-subhi wato farkad ibn yaqub al-basri kenan wanda shi ma tabi'i ne rasuwarsa shekara 131 hadisan shi a cikin tirmizi ne da ibn majah kawai sai kuma habibun al-ajami habib ibn muhammad al-basri al-ajami wa tabaqatihim da ire-irensu wa kullu ha'ula'i ahlu khairin wa fadlin wa dinin ce duk waɗannan mutanen kirki ne masu alkhairi masu addini wa tabaqatul ula waɗancan na farkon sabit da fudail yace waɗannan yadkhulu hadithuha fi sahih hadisan su akwai su a cikin bukhari da muslim wa qala malik ibn anas rahimahullah da yana so ya tabbata man da magana cewa ne salihai ba a itimadin salaha sa gun hadisi ba abin itimadi bane sai an tantance maliku ya ce adraktu fi hadhal masjidi samaniya rajulan na riske mutane tamanin a masallacin nan na madina lahum khairun wa fadlun wa salahun suna da alheri da nagarta da kirki kullun yaqulu kowa yana cewa haddathani abi an jaddi an nabi sallallahu alaihi wasallam jikokin sahabbai ne kowa sai ce babana ya bani daga kakana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan kamata ya kai a rike a kama kamar da zuhuri yake cewa an ce baka riwaya daga daga bararrun bayi yace in na samu daga ƴaƴan muhajirai da ansaru me zan yi da ƴaƴan wasu ma'ana an samu daga irin waɗannan kaga yafi nagarta to amma sai zama irin waɗannan din Malik ibn Anas yace dukkan su idan suka karba lam na'khud an ahadin minhum shay'an idan suka bayar ba ma karba sam saboda ba su da inganci suna zaune ne kawai suna ta salati suna sallah suna kuka amma ba su da nasibi a ilimi wa kana ibn shihab ya atina amma sai muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri sai ya zo mana wa huwa shabun yana matashi fa nazahimu ala babihi sai mu taru a kofar gidan shi wannan magana da ce yana matashi al-imam az-zahabi yayi tamtama game da ita cewa yana ganin kamar da Allah fa ka anna malikanin khada'a bi khidad az-zuhri yana ganin maluku ya rubu ne da cewa zuhuri yana rine yana rine gemunsa yana sawa gemun shi baki ya rine shi ya mai da shi ba za a gane ba za a gane tsoho bane amma ba haka muka kalli shekarun zuhuri da shekarun gamuwarsa da maliku ba zai a ce maliku ya ce mashi yaro ba ko maliku na daga cikin ɗaliban zuhuri ma waɗanda sai da zuhuri ya dinga mashi kashedi saboda sai a yi karatu a tashi sai ya bi shi da tambaya sai ce kai baka da kunya yaron nan ashe ba an ga mu karatun nan ba kake dole kana tambaya kasan malaman da ba a tambaye su ba shi zuhurin nan yace sa'id ibn jubair sa'id ibn musayyib in ya suka zo suka launa ba a yi mubadarar shi sai ya zauna ya zauna haka sai dai a yi shuru a jira sai ya fara karatun ba wanda sai ce mishi malam lokaci ya za a fara yadda muke zuwa mun ta kira malami dan nan ba mu shi haka sai ya fito kawai sai ya fito shi uba ya zo zai karantar a makarantar shi ya tara ɗalibai zai karantar a mashi fito ya ce mishi ka sallame su ba za ka karanta ba baka isa karantawa ba ne dole kuma ya sallame su dan yanzu ne kai sai baka ta ce hasada yake maka za ta zuba ka malamin kai ce kai malaman da zama haka suke maliku ya taba sa an zala wani ba a makarantar shi babban malami ne kwa shamu bin ammar aka mai bulala goma aka kore shi ya ta kuka sai mu biyo sawu almuhim shine cewa da ya yawo ne akwai sababa a ciki falas da himu ala babi idan idan idan ya zo sai a zo shi kuma a cire kofar gidan shi shi kuma ba zahidi bane abin da yake sanna maka shi ibnu shahabin bai cikin zuhabi attajiri ne mai kuɗi mai kyauta ta tashin hankali in ka je ka bi tarihi zaka ga cewa farko talauci ne ma ya kore shi daga madina ya tafi ƙasar sham da ya je allah ya taimake shi ilimin shi ya bashi ɗaukaka aka zo ana neman fatawa akan gado ba wanda ya sani kasan kamar yanzu ne ka je Abuja ba ce babu malamai ba amma ba rikici ba shaida mutane ba duk sun manta abin suna ta neman kuɗi suna ta neman duniya in wani je daga nan zare dan ustazi ne haka fake fake sai a ganshi wani babban malami ba haka bane to na kuma shi wannan kundum ne da gaske da aka zo halifan ya dinga mai tambayoyi akan nasaba ta Qurayshawa akan gado akan aure akan saki akan ciniki ya ji shi kawai komai intact sai ce to kai ka zauna nan ba za ka koma ba ka zauna ka zama malam fada shike ne zauna a fadar abdulmalik dan marwan ya zauna a fadar walidu bayan walidu ya zauna a fadar suleiman ya zauna a fadar umar dan abdulaziz halifofi biyar a jere abdulmalik walidu suleiman umar dan abdulaziz sannan hishamu dan abdulmalik wanda suka dan yi rikici da shi kawai shine walid din can ya dan gudu saboda ba sa shi sosai haka ma yazid ma wato yazid ba wanta yazid da farko ba halifofi biyar ko shida sai da ya zauna duka a fadar su shine da ya ce sai wasu suka kyamaci hadisan shi saboda ya zama malamin fada kuma duk wanda ya samu zuwa yake taraba wa dangi da ƴan uwa da mabukata har in ya kare kana zaune ɗalibi sai ya cire rawanin kai kyauta da shi ya ce zan baka wani in bai da kuɗi ko ya shiga cikin gida gun mata ko mutanen gidan shi bi kai an so kuɗin sai bai kyauta da su ya ce in na tashi zan ƙara muku ma da ƙari ka ku damu kai an ce ma ya taɓa yanka raƙumar shi da yake haye a kanta ya ba wasu sun ci naman ya tafi da kafa saboda tsabar kyauta da ya samu kuɗi da yi ba har wani yana ce mishi kaga ka fi san wani talauci ya kamata ka dinga ajewa yace innal karima la tuhammikuhu bala'u ai mutum mai kyauta bala'i bai koya mai hankali baya cewa wai dan ya shiga kunci yanzu ya hankali bari ya samu ya boye in ka ga mutum da ruwa da mari ta haife shi da ma ta haka yake in yana da shi zai ruwa in ma bai da shi zai ruwa ko to kaga irin wannan malami wanda malam fada ne malam fada ne a ɗabi'ance da ya kamata a fi son hadisin malaman masallaci fiye da malamin fada amma sai malaman masallacin ba su da hadisin mai inganci shi yake da shi zaka in ya zo daga ƙasar sun maliku suka je a makka suka gan shi suka roƙe shi Allah dan Allah ya zo ya ba su hadisi ce to shikenan zai zo aka ce mishi alga ta malam da kamo garin nan da kamata yayi sai ka hakura da zaman ƙasashen nan ka tsauna a nan dan ne akwai ɗalibai ka karantar da su yace gaskiya ne a can nakan zo na zan karanta ma rasa wanda zai zo makaranta ba wanda ke zuwa yace amma ban zai yi na zo na karanta din nan ba sai na yi zuhud sai na rabu da duk wannan zuhurfur a duniya din to gashi kuma ya tara arziki a can yana da gidaje da ababen hawa da darakuma da da gonaki ya zai yi su zai basu ne kawai ya dawo kuma waɗanda ya saba ba su duk shekara yana musu kyaututtuka ba za su yadda kawai a ce ya zama kawai ustazu zalla sai dai karatu ba ba za su yadda ba sai ya ci gaba da man shi a can sai dai ya samu lokaci ya zo ya karantar abin da ya sauka ya yi kyauta ya koma amma tabbas an ce har uniform ɗin yan sanda yake sakawa ma'ana za a je campaign da su ake zuwa kenan shi ma zai daga tuta ko ya daga wata tsintsiya ko wani wata lema yana yawo da ita ko mun gane gwargwadon dai tambarin da biyas da haka karka da kaga malam yana yin irin wannan karka ce kawai mujarradin yin wannan bata ce a sai in wannan din ya sa ya daina faɗan gaskiya wannan din da yake bai hana shi faɗa musu gaskiya ba yana faɗan gaskiya kuma yana aiki da ita kuma yana alƙalanci da gaskiya idan aka saka shi Allah ya gafarta mishi to shine sai malam yake cewa a a لأنه كان يعرف هذا الشأن saboda shi ibn shahabin ya kasance yana ya san wannan fannin haza mala yace wannan kenan ibn shahabin kana fihi min mudakhalati al-muluk ibn shahabin fa ya ca kuɗe da sarakuna wa qabulu jawaizihim ya ashi kyaututtukan su ma la yuhibbu ahlu zuhd wal nask irin abinda sufaye da masu gudun duniya ba sa so Allah ya gafarta mishi cikakken sunan shi shine Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab al-Qurashi al-Madini Allah ya mishi rasuwa shekara ta 124 kamar da aka bada labari a 17 ga watan Ramadan na wannan shekara Allah ya gafarta musu da aka ce baya bari a rubuta hadisi a gaban shi sai dai ka haddace ya taba karanta wasu maliku hadisi 100 ya wargo ya ce nawa ka haddace maliku ya ce 40 ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan hada ta lalace inji ibn shabin a ce kwana yake yana shan sama yadda kaga yan yan ruwa suna kwana ana zuba musu ruwa suna sha shi kuma kake kwana yana shan zuma a kwana tamanin ya dace qur'ani haka aka bada labari kamar da bukhari ya rawaito a cikin tarikul kabir to shine daga baya da sarki hisham da abdul malik yace to ni yaya na dole ka basu su rubuta to kaga dole ya kwara kuma akwai abin da bai yiwuwa an kana fada dole ka yadda sai ce to shikenan kowa ma ya rubuta da zan ce yayan sarki su rubuta ne ko kuma saura yayan talakawa in ce ba za ku rubuta ba ce kowa ma ya rubuta kawai sai canza wannan fatawa an ba fatawa annabi bace tashi ce sai canza ta Allah ya gafarta mishi yace wallahu yahtassu kullu qaumin bima yaktaruhu Allah yana kebance kowane mutane da abin da ya raba musu wasu kebance su da tsabar ragen ibada amma bai ba su hadisi ba wasu kuma ba su hadisi kuma ba su son duniya kullum yasaru lima khuliqa lahu maliku haka wani ya rubuta mishi wasiƙa cewa kai baka sallar dare kai baka kiyamul laili an ce ma ko jam'i baka zuwa yace to shikenan ni da kai kowa Allah ya dara shi akan wani abu wanda yake yi kai ka je kai abin da zaka yi ni kuma na taiwa al'umma wani abu kuma wanda yake karantarwa ibada ta karantarwa tasirin ta a cikin al'umma yafi ibada ta azumi da sallar dare domin ibada azumi da sallar dare alherin ta na komawa ne kawai zuwa gare ka kai da kai amma ibada karantarwa to alherin tana komawa gare ka da sauran al'umma ne da dai mutum zai iya irin tafarkin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai sallar daren kai karantarwa kai azumin ka sha ruwa kuma kai karantarwa manzo Allah duka suna yi a cikin kunci da wahala da komai ayi buɗe bakin ma babu abinci karka ce bari ka jingina karatun ka tafi duniya kawai ko kuma ka kama karatun kadai shi kadai kake yi babu duniyar da zaka cakuɗa ne sannan kuma kana yin karatun kana aiki da shi iktida'ul ilm al'amal wanda kuma cikin aikin da shi akwai sallah din akwai tasbihi akwai zikiri tilawa alqur'ani wanda shi tafarkin malaman farko Allah ya gafarta musu gaba daya malam ya ci gaba da cewa fa ulaika nusaqu rawu rawu hadha al-asra waɗannan masu bautar Allah sun rawaito wannan asarin wannan asarin da suka rawaito na magana harfan nan cewa sun yi sujuda yufarriqu bainal amali al-mashru'i al-ma'mur bihi dan su bambance tsakanin aikin da aka shar'anta wanda aka ce ai aiki da shi wa ma laysa bi mashru'in ma'mur bihi da kuma wanda ba a shar'anta ba ba a ce ai aiki da shi ba ko kai kai aikin banza ko mun kai shi ko mun yawan shi ba za a karba ba za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah